بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 24 ga watan zulƙada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi na makarimul akhlaq wallafar ash-sheikh Muhammadu bin Salih al-Uthaymeen Allah ta'ala ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi inda muka saba haduwa domin tunatarwa ga 'yan uwa mata da fatar ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarkacin abin da za mu karanta allah maɗaukakin sarki mana jagora allah ya sa mu zama masu kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye idan ban manta ba satin da ya gabata mun karanta inda malam ya yi mana bayani da ta'arifi akan wai me ake kira da kyawawan ɗabi'u me ake kira da kyawawan halaye wannan shine abin da muka karanta a satin da ya gabata wanda yau insha Allah ta'ala za mu ɗaura daga inda muka tsaya Allah ya mana jagora malam ya ce kamalu shari'atil islamiyya min nahiyatil akhlaq كمال الشريعة الإسلامية من ناحية الأخلاق يدى شريعة المسلمين تتكا تبنغدن ɗabi'u. duk abin da yake na shari'ar musulunci ne cikakke ne shi babu na ƙasa babu tawaya a tattare da shi to hatta ɓangaren ɗabi'u da ɓangare na halaye shari'ar musulunci ya zama cikakke ya zama kamilalle har a ɓangaren wato halaye da ɓangaren ɗabi'u Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim ubangiji ta'ala yana cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmomin ubangijinka sun cika sun batse wajen adalci da gaskiya mana sidqan fil akhbari wa adalan fil ahkam duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne duk kuma hukunce-hukuncen da Allah ya saukar adalci ne a ciki a ciki da aka kalmomin ubangiji sun cika tam wajen adalci sun cika tam wajen gaskiya hukunce-hukuncen Allah adalci ne labarin da Allah ya bayar duka gaskiya ne a ciki da aka shari'an musulunci ta ɓangaren ɗabi'u da ɓangaren halaye ta zama cikakkiyar shari'a kamar yadda ta zama cikakkiyar shari'a ta ɓangaren ibada ta ɓangaren aƙida da sauran ɓangarori hakanan kuma ta zama wato ainihin cikakkiyar shari'a ta ɓangaren ɗabi'u da ɓangaren halaye والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مقاصد بعث- بعثته annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa na daga cikin manufofin da ya sa Allah ya aiko shi tamamu mahasinil akhlaq shine ya zo ya cika ma mutane kyawawan ɗabi'u na daga cikin manufofi da ta sa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya koya ma mutane kyawawan halaye faƙala sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma bu'istu li'utammima makarimal akhlaq annabi ya ce an aiko ni ne don in cika kyawawan ɗabi'u duk wasu halaye na nagarta da halaye masu kyawu to Allah ya aiko ni don in cika ma jama'a su don in koya ma jama'a yadda ake mu'amalantar juna ta hanyar kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq فالشرائع السابقة التي شرعها الله للعباد مالن يتي شريعوئي na annabawan da suka shuɗe da Allah ya shar'anta ma bayinsa kulluha tahuthu ala al-akhlaqil fadila dukkan su suna kwadaitarwa akan kyawawan ɗabi'u duka shari'o'in da Allah ya aiko manzanni da annabawan da Allah ya aiko su duka shari'o'insu su suna da babi na musamman akan kwadaitarwa game da kyawawan ɗabi'u wale haza saboda haka zakara ahalul ilmi malamai suka ambata cewa annal akhlaq alfadila mimma adubaqati shari mimma adubaqati shari'u ala talabihi kyawawan ɗabi'u da halaye suna daga cikin abin da duka shari'o'in Allah suka zo suna kwadaitarwa akan a same shi duka annabawan da Allah ya aiko sun yi ƙoƙari wajen mu'amalantar mutanensu ta hanyar nuna musu kyawawan ɗabi'u ta hanyar nuna musu kyawawan halaye wabil misal yattadihul maqal misali annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine mutum na biyu wajen daraja a wajen Allah a kaf halittun Allah in ka cire annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu mai daraja irin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam amma allah ya jarabe shi da babansa ba musulmi ba ne kafiri ne shi balma yana daga cikin jagorori a ɓangaren bautan gumaka annabi ibrahim shi kuma yana cikin jagorori a ɓangaren tauhidi allah ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal mushrikin annabi ibrahim jagora ne a bangaren tauhidi babansa kuma jagora ne a bangaren shirka to kun ga kenan abubuwa ne guda biyu wanda ba su haduwa amma annabi ibrahim ya zo yana yi mahaifinsa wa'azi allah ta'ala yake faɗi a suratu maryama ya ce wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya allah ya ce ka ba da labarin annabi ibrahim a cikin littafin alkur'ani ka karanta musu labarin annabi ibrahim annabi ibrahim ya kasance siddiƙi ne annabi ne sai Allah ya ce izqala li abihi wa qaumihi izqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a annabi ibrahim ya ce babansa ya kai babana dan me kake bauta ma abinda baya ji baya gani ba kuma ya iya tsinana maka komai yanzu yana bin shi ta lalama a hankali a hankali me yasa kake bauta ma wanda baya ji baya gani kuma baya iya tsinana maka komai ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace ya babana Allah ya bani wani ilimin da kai baka samu ba da haka ka bi ni in nuna maka hanya madaidaiciya ya abati la ta'budu shaytan ya kai babana karka bauta ma shaidan inna shaitana kana lirrahmani asiya shaidan ya kasance mai sabon Allah ne ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lishaitani waliya yace ya babana ina tsoron kar wata azaba ta shafe ka daga Allah mai rahama sai ka zama majibincin shaidan ai kun ga duka wa'annan kalama ai babu zagi a ciki babu kushe a ciki balma so yake lallabe shi amma baban sai ya ce masa aragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai ibrahim kai ne wanda kake so ka nuna mun kyama game da wayannan ababen bautan nawa sai ce da shi la illam tantahi la arjumannak in baka bari ba wallahi sai na jefe ka kai wahjulni maliyan kai nesa da ni bana son ganin ka a kusa da ni da ya gaya masa haka madadin ya ce to ayi uwar watsi kowa ya kama gabansa zan tafi a yi ta tafashe sai ya sake ce masa salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi ya sake ce masa amincin Allah ya tabbata gare ka zan roƙa maka gafaran ubangiji na abinda kai a baya na bautan gumaka Allah zai yafe maka in har zaka dawo ka tuba sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to kenan ashe annabawan Allah su a karan kansu da kansu tun annabawan da suka shuɗe sun yi ƙoƙari wajen nuna ma jama'a kyawawan ɗabi'u wajen mu'amalantar mutane da me da ɗabi'u kyawawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma haka ya zama babban misali kudwa abin koyi ga mutane wajen nuna kyawawan ɗabi'u wajen mu'amalantar mutane komai rashin matsayinsu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana mu'amalantar su da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye an samu wani bawan Allah da ake kiran shi da sumama sumama kafin ya musulunta sarki ne jagora ne a garinsu kafiri ya jagoranci an kashe sahabbai da yawa har sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da sanarwa duk wanda ya ga sumama ya kawo masa sumama ko a raye ko a mace wata ran sumama ya fita zai tafi aikin hajji irin na jahiliya sahabbai su kuma sun fita ran gadi ana zagaye gari sai wasu suka yi kicibus da shi sai suka damke shi sai suka ce a kashe shi kawai wanda a kai shi gaban annabi a kashe wasu suka ce a'a tunda an kama shi da ransa a kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ransa a kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya sa aka daure shi a masallaci kwana uku kullum daga gidan annabi za a kawo masa abinci kawo masa abin da zai sha in yana jin bayan gida a sa sahabbai su raka shi ya zagaya ya dawo ba wanda zai taba shi sai da ya kwana uku kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo da safe ya ce masa sumama ka kashe mun sahabbai na ya ce eh na kashe ya ce yanzu me kake tsammanin zan maka ya ce in ka so wayannan sahabban da suke kewaye da kai zaka sa su cinye danyi duk abin da ka ce su yi a kaina za su yi in kuma ka so za ka yi min afuwa saboda kai dama ka shahada da yin afuwa kullum manzo Allah sai ya mai wannan tambayar shi ma kuma kullum amsan da yake bayarwa kenan sallallahu alaihi wa sallama lokacin da kwana uku ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musabbai ku kwance shi aka kwance shi da yawa sun dauka cewa za a ce to ku yi rubdugu akan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su khallu sabilahu ku sake shi tafi ku rabu da shi tafi sai da ya kama hanya yayi nisa sai tunani ya fado masa cewa kai lallai duk wanda bai bi wannan mutumin ba yayi asara na kashe masa sahabbai na kashe masa ƴan uwa yau gashi ya kama ni yana da ikon ya aikata mun duk abin da ya ga dama amma ya ce a sake ni in tafi da ya dawo zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karbi kalmar musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan yasa da yawa daga cikin mutanensa suka suka musulunta to wannan yana daga cikin kyautata mu'amala da ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani balarabe ya zo daga ƙauye yana zuwa ya shigo cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai samu callungu a cikin masallaci sai ya fitsari yayin sahabbai suka yi ta akan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku rabu da shi ku je ku ɗebo bokiti na ruwa ku zo ku zuba a inda ya fitsari aka ɗebo bokiti aka zuba da ya gama ya tashi sai ya ce ayyuhal qaum man minkum muhammad yace kai wayannan mutanen waye Muhammadu a cikin ku wato saboda kyakkyawan ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa ma kansa wata miza wanda ana ganin shi dole za a gane shi ne ba yana zaune cikin sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gani ya je gama yi ma annabi tambayoyin da zai yi masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a buɗe baitul mali a ɗebo raƙuma ɗari a bashi tafi ƙauyensu da shi da aka yana fita bakin masallaci ya ga an tara masa raƙuma a gabansa sai ce kai allahumma rahamni warham muhammadan wala tarham ma'ana ahadan sai ce allah ka ji kaina ka ji kan annabi muhammadu daga kanmu kuma karka ji kan kowa kowa mai azaba mu biyu kadai ai mana rahama ai dole ya rikici yanzu kamar ke ce a ce an tara miki kyautan jifa-jifai guda ɗari a gaban ki wannan duk mallakin ki ne ai wata ta ce ta fita a musulunci ma kar ku yi mamaki saboda farin ciki ne farin ciki ne to wannan duka yana nuna kyawawan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan mutumin yana zuwa ƙauyensu ya hau kan dutse ya yi ihu mutane suka taru ya ce musu ji'tukum min indi khairin nas na zo daga wajen mafi alkhairin mutane ya ce ku je ku kama hanya ku tafi madina duk wanda talauci ya matse shi tafi madina fa inna muhammadan yu'ti aba amal la yakhsha al saboda annabi muhammadu yana kyauta irin kyautan wanda bai tsoron talauci wanda zai yi kyautar raƙuma guda ɗari ina ke tunanin talauci ai bai tsoron talauci sallallahu alaihi wa sallama wannan duka kyautata ɗabi'a ne kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ja mutane da yawa suka musulunta mafiya yawan sahabbai da suka musulunta sun musulunta ne da yawa yawan su saboda mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an ya dauko mahaifinsa ya kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma annabi ya bashi kalmar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi kai me yasa kai haka halla tarakta shaykha fi baitihi hatta akuna ana ati me yasa baka bar dattijon nan a gidansa ba ni in je in same shi me yasa ka dauko shi da barin shi kai a gida ni ka fada min in zo in je in bashi kalmar shahada wannan shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya, ya wato share fage ya ba da misalai masu tarin yawa na kwaikwayo a babi na kyautata mu'amala a babi na kyautata ɗabi'u kyakkyawan ɗabi'a yana daga cikin abubuwan da suke tasiri hatta wajen musuluntar waɗanda ba musulmai ba ta iya yiwuwa wani lokaci Allah ya jefa ki ya jarraba ki cikin waɗanda za a haɗa ki da maguzawa a ce ki musuluntar da su wasu ba wa'azinki suke bukata ba kawai so suke su ga ya kike ya kike mu'amalantar su wani yana ji maransa ya kamata ya musulunta amma sai kun yi awa uku kuna jayayya da shi to kana cewa a to shikenan ba baka musulunta ba wannan ba damuwarka bace ni dai na maka wa'azi to shikenan sai ya fasa saboda haka sai an koyi mu'amala da mutane shi yasa musulunci ya koyar da mu cikin waɗanda ake ba su zakka akwai almu'allafatu qulubuhu wanda su dama an san abin da ya ja su suka yi kafirci kawai talauci ne sa suka zama kafirai suna yin kuɗi za su musulunta haka yin alhaji ya cire zakkansa miliyan goma sai a ce to a bashi miliyan ɗaya a ciki ana danka masa miliyan ɗaya sai a ce to dama mun zo maka tallan musulunci ne ga kuma zakan alhaji da ya cire ga miliyan ɗaya kwanansa uku bai ci abinci a gida ba yanzu ga kyautar miliyan ɗaya ga tallan musulunci zai tsaya wata wata akan karɓar musulunci ai ba zai tsaya wata wata ba wani zai ce to ina batun niyya ya musulunta don kuɗi niyya za ta gyaru daga baya za ta gyaru daga baya so musulunci ya koya mana yadda ake kyautata ɗabi'a da yadda ake mu'amalantar hatta waɗanda ba musulmai ba babu dama mutum kawai din saboda zafin musulunci kawai ki ce ke zafin musulunci kishin musulunci ya ɗebe ki wannan makwabciyar tamu kafira ce tana cewa Allah uku ya kamata a kashe ta ba wanda ya saki haka ba wanda ya saki haka ba wanda ya sa ki ga cewa wannan ai ba musulma bace da haka ba laifi din na ci dukiyarta ba laifi din na zalunce ta ita ma da take zaluntar Allah tana hada Allah da wani wajen bauta ba wanda ya sa ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe kafiri wadda ake zaman lafiya da shi ko ya zalunce shi ko ya daura masa nauyin da ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama ni ne zan yi kusuma da shi a gaban Allah sai an kwatar ma wannan kafirin haƙƙinsa da ka ganin cewa ai ba musulmi bane bai ba da dama a cutar da shi ba bal ma so ake a ja su a jiki a mu'amalance su mu'amala mai kyau har su iya fahimtar a ashe haka musulunci yake ashe haka ake mu'amalantar mutane a musulunci yanzu ni ba musulma bace dubi yadda wannan baiwa na Allah ta ja ni a jiki dubi yadda take nuna min kauna ina kuma inda a ce na musulunta ina kuma inda ni musulma ce yanzu ya zan ji kenan ya za su ɗauke ni kenan amma an ga cewa musulmai ba su da kyawawan halaye ba su da kyawawan ɗabi'u to babu shakka ana ba da wato mummunan sura ne hoto na musulunci ga waɗanda ba musulmai ba saboda haka malam yace walakin hadhihi shari'atul kamila ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha bi tamami makarimil akhlaqi wa mahasinil khisal malam ya ce wannan shari'a ta musulunci cikakkiyar shari'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da ita don ya cika ya cika mana kyawawan ɗabi'u da kuma manya-manyan ɗabi'u da manya-manyan halaye wali nadrib mathalan malam ya ce bari mu ba da misali misalin shine mas'alatul qisas mas'ala ta qisas menene qisasi shine malam yace zakara ahlul ilmi fi mas'alatil qisas malamai ma'abuta ilimi sun yi bayani game da mas'ala ta qisasi ai law anna ahadan jana ala ahadin fa hal yuqtassu minhu aw amla inda daya zai zubda jinin wani shin za a yi masa qisasi ko ba za a yi ba wannan shine qisasi in wani ya zubda jinin wani to a rama masa gwargwadon abin da yayi Allah ya faɗa mana cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ya kuma abuta hankali idan kuka ɗauki kisasi duk wanda ya kashe a kashe shi duk wanda ya zubda jinin wani a zubda nashi za ku samu rayuwa mai kyau ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa Allah ya ce an rubuta muku kisasi akan kisa in ɗa ya kashe ɗa a kashe shi in bawa ya kashe bawa a kashe shi in mace ta kashe mace ita ma a kashe ta Allah kuma ya faɗa suratul ma'ida wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wanda ya kashe ran wani shi ma a kashe shi wal aina bil ain wanda ya tsiyayar da idon wani shi ma a tsiyayar da nashi idon wal anfa bil anf wanda ya yanke hancin wani shi ma a yanke nashi wal udhuna bil udhun wanda ya yanke kunnen wani shi ma a yanke kunnen shi wasin na bisin wanda ya karya haƙorin wani shi ma a karya nashi wal juruha kisas wanda ya ma wani rauni shi ma a duba kwatankwacin raunin da ya masa shi ma a yi mishi wannan rauni ta wannan shi ne kisasi to sai malam ya ce zakaru annal kisasa fi shari'atil yahudi hatimiyun wala budda min malamai suka ce a shari'an yahudawa shine kisasi in mutum ya yi ma wani wani abu to kisasi dole ne kawai dole a rama wala khiyara lil mujni alaihim alaihi fihim cewa shi wanda aka yi masa bayi da zaɓi kawai dole ne a ɗaufansa wa annal amru fi shari'atin nasara amma yadda al'amarin yake a shari'an nasara kiristoci kenan bil'aks shine akasin haka wa huwa wujubul afu shine dole ka yafi su yahudawa a shari'an su in an yi dole a yi kisasi su kuma nasara a shari'an su in an yi maka kawai dole ka yi haƙuri dole ka yafi sai ce lakin na shari'atuna sai dai shari'ar mu ta musulunci lakin na shari'atana shari'ar mu ta musulunci ja'at kamilatan minal wajhai sai ta zo cikakkiya ta dukkan fuskokin guda biyu fa fiha alqisasu wa fiha alafu a shari'ar mu ta musulunci akwai kisasi akwai kuma afuwa wato abinda malam yake nufi a nan shine shi musulunci ya ba da dama inda wani zai cire yatsar wani to musulunci ya ba da dama wanda aka cire ma yatsar yana iya cewa ya yafe shikenan to su a shari'an yahudawa ba za ka yafe ba kawai dole sai an ɗaukansa wanda aka cire ma yatsa yana iya cewa dole a ɗau masa fansa to su a shari'an nasara kuma babu ɗaukan fansa haka za ka yi haƙuri saboda haka inda wani zai ɗauga tari ya sare kafarki haka za a baki sanda ki ci gaba da gugurawa ke kuma ki ci gaba da ganinsa da kafafuwansa guda biyu dole a yi afuwa kaga kenan za a yi ta sare-sare kenan to musulunci kuma sai ya zo ya ba da zaɓi ya ba mu mutum cikakken 'yancinsa tunda hannun ne hannun shi ne zafin shi zai ji zafin to sai aka ce in ka ga dama a ɗau maka fansa in ka ga dama ka yafi kisa a wancan ayar ta suratul ma'ida bayan Allah ya gama bayani wanda ya kashe a kashe wanda ya cire hancin wani wanda ya cire idon wani wanda ya kaza sai ce fa man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratullah wanda ya ga dama ya ce ya yafe ya ba da shi a matsayin sadaka to shi kenan ya zama kafara a gare shi Allah sai kankare mai zunubansa wani da kuskure ya cire mar yatsan hannu shi kenan sai ya ce ya yafe shi kenan ba sai an cire mar yatsan hannu ba sai ya ce to in an cire masa yatsa ni kuma ai ba ba jona mun na za a yi ba nawa ba da ba dawowa zai ba da haka na yafe wani sai ya ce a'a ai tun da ya cire mun yatsa ni ma zan zauna a naƙashe to dole mu zauna muna ganin junanmu a naƙashe mutuwar kaka kenan mutuwar yawa ko kaka ce ba wani ba wahala guntaye biyu sun haɗu kenan in yana ganin wannan ya fi shi tsayi ya ga wanda ya fi tsayi sai ya ji farin ciki to kawai sai a zauna a yi ta kallon juna ya sare mun hannu shi ma an sare mana hannu bayan da yatsa ɗaya bayi da yatsa ɗaya to wannan shine musulunci sai ba ma kowa zaɓi wanda ya ga dama ya yafe wanda ya ga dama kuma ya ɗau fansa ko kisa aka yi musulunci ya shari'anta duk wanda ya kashe idan wani ya kashe wani ko da bisa kuskure ko bisa ganganci wanda ya kisa bisa ganganci kan dama Allah ya ce wa manya qatul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adda lahu azaban azima duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to wannan ya riga ya ba ma kan shi automatic admission a wutan jahannama kuma zai dawoma a ciki amma wanda ya kisa bisa ganganci sai Allah ya ce wa manya qatul mu'minan khata'an wa man qatala mu'minan khata'an na farko ya ce fatahariru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wanda ya kashe wani bisa ganganci bisa kuskure to zai yanta baiwa zai yanta wuya sannan zai bada diya sai Allah ya ce illa an yasaddaqu sai dai in sun yi sadaka da shi in sun yafe shi kenan kaga kenan hatta a kisa an kashe muku dan uwa bisa kuskure yanzu za a biya diya kuna iya cewa diyar ma mun yafi wanda ya kashe bisa ganganci za a kashe shi to 'yan uwan wanda aka kashe wa man qutila wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl an kashe mutum a dangi to ana iya tara dukkan dangin su yi ittifaki akan cewa wannan da ya kashe mana dan uwa mun yafe masa mu haƙƙinmu ba sai an kashe shi ba ba sai an kashe shi ba daga abin da muke so shine zai biya mu diya shikenan diyan nan kuma yanzu za a ba su dama ne su yanki iya abin da suke so yanzu ai za su saya ran dan uwansu ne ai suna da daman kuma su ce a kashe shi suna da daman su ce biya su diya saboda haka sai a zauna da su wanda asalin diyar mutum diyar mutum asali menene kudin raƙuma guda ɗari yanzu kudin raƙuma guda ɗari miliyan ɗari nawa da yawa ya to kenan ashe musulunci ya zo ya kare haƙƙin kowa yanzu an kashe musu ɗan uwa idan muka ɗauki tsarin yahudawa shine dole dole kawai sai an kashe wanda ya kisa idan kuma muka ɗauki tsarin yahudu tsarin nasara to su kuma kawai dole an kashe ta ci banza kawai haka za ku yi haƙuri to musulunci kuma sai ya ba da zaɓi sai dai malamai suka ce alƙali yana iya duba maslaha a duba cewa in aka ba da ƙofa wanda aka kashe musu ɗan uwa su ce sun yafe to kisa zai yi yawa a cikin mutane sai su ce sun yafe sai a ce to shari'a ba ta yafe masa ba saboda saddu zari'a saboda a toshe kafan barna da aka sai a ce to za a kashe shi ba don kashe ɗan uwanku ba sai don a toshe kafin ɓalla saboda ya zama wa'azi gawa ya zama wa'azi ga wasu tare jama'a ce to ga wanda ya kisan nan wannan mutumin da ya kashe wani da ya kashe wani za a kashe shi jama'a su zo su taru a bi hanyar da za a kashe shi in harbi ne za a yi masa in yanka shi ne za a yi an rataye shi za a yi alluran mutuwa za a yi masa kuma dai wacce ce za a yi masa duk hanyar da aka bi abinda dai musulunci yace shine fa iza qataltum fa ahsinul qatl in za ku yi kisa to ku yi kisa mai kyau Allah ya samu dace ta haka sai malam yace li anna fi akhdhil jan li anna fi akhdhil jani bi jinayatihi jazman wa kaffan lishar domin wanda aka yi ma rauni wanda aka ci haƙƙinsa to ya bibi haƙƙinsa a yi masa kisasi to akwai wato toshe kafan sharri zai toshe kafan aikata sharri zai zama sharri ya taƙaita baya yaduwa a cikin mutane saboda an bashi haƙƙinsa an cire mar hannu sai aka ce in ka ga dama ka zo a cire ma hannun wanda ya cire maka hannu shikenan an cire masa hannu shikenan duk wani sharri ya kare amma in ba haka ba yanzu wannan yana iya aka ce ba za a ɗaufansa ba ba za a bi masa kadin haƙƙinsa ba ba mamaki yana iya haifar da faɗa da rigima tsakanin wannan gidan da wancan gidan sai a yi ta rigima a yi ta faɗe-faɗe a yi ta kashe-kashe to sai zama an toshe sharri wa fil afwi anhu ihsanan wa jamilan wa bazlal ma'arufi fi man afauta an yi masa afuwa kuma akwai kyautatawa abu ne mai kyau akwai kuma wato sadar da abu mai kyau zuwa ga wanda ka yi mishi afuwa wanda ka yi mishi afuwa ka kyautata masa ya zalunce ka kuma kamar afuwa ka kyautata mar wanda afuwa kuma ɗabi'a ce ta mutanen kirki mutum mai daraja yana siffantuwa da siffa ta afuwa mutum mai kima da daraja ba a san shi da ɗabi'an sai na rama ba duk wacce ka ji tana cewa ni ne za a yi maka za billahi lazi la ilaha illa huwa sai an gane ta wannan karamar mutum ce ita amma mutum mai daraja baya waiwaye duk inda ya wuce ya wuce kenan baya juyawa baya bayi juyawa baya da haka mala ya ce faja'at shari'atuna walhamdulillahi mukammilatan shari'ar mu ta musulunci sai ta zo cikakkiya godiya ta tabbata ga Allah khayyarat mallahul haqqa bainal mallahul haqqu bainal afi wal akh wanda yake da haƙi ne daufansa sai aka bashi zabi ko ya daufansa ko yayi me ko yayi afwa li ajali an ya afuwa fi tamamil afu saboda yayi afwa wajen cikan afuwan inda afuwan ya kamata inda ya kamata ayi afuwar sai ayi afwa wa an ya akhudha fi maqamil akhdhi inda ya kamata a daufansa kuma a daufansa an ba mu mutun zabi sai ya sa madudin hangen nesan sa ya duba ya ga menene maslaha anan wannan da yi mun kaza in daufansa akan shi ko in masa afuwa in ya ga maslaha ya afuwa shikenan in ya ga maslaha ita ce ya daufansa sai ya daufansa ba mamaki zai daufansa a bisa babi na maslaha don ya toshe kafar kar ya je ya yi ma wasu in aka bar shi zai je ya ƙara gaba ya ƙara gaba ya ci gaba da yi wasu to sai a ce ba za a bar shi ba sai a ɗaufansa a kansa sai a yi masa hukunci wa hadha bila shak afdalu min shari'atil yahud wannan ba shakka ai shari'ar musulunci ta bi shari'ar yahudawa allati dayya'at haqqal majni alaihim fil afu wato shari'ar yahudawa wacce ta wato ta wulaƙanta ta tozalta haƙƙin wanda aka zalunta allazi qad yakunu fihi maslahatan lahu ta hana shi yin afuwa wanda kuma afuwan yana iya zama shine maslaha balma a mafiya yawan lokaci afuwa shine maslaha Allah ya hore mu da yin afuwa yace khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili Allah ce ka zama mai yin afuwa ko da kai babba ne sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana yana khalifa wani ya zo ya nema appointment zai ga shugaban ƙasa khalifa aka masa hanya an ɗauka cewa ya zo ya faɗi wata magana ne yana zama sai ya ce lallai kai khalifa a zalimi ne kai kai mugu ne ka ci haƙƙinmu sayyidina umar ya tashi ya fusata sai abdullahi bin abbasin ya tashi tare shi ya ce masa khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili ka zama mai afuwa ka yi umarni da abu mai kyau in jahilai sun maka jahilci ka kau da kai sai ya koma ya zauna yanzu kamar ke ce ki nemi appointment za ki ga ƙaura gwamna kina zuwa kawai sai ki tashi ki ce ba a taɓa mugun gwamna ba irinka kai azzalimi ne kai mugu ne yaya a ina jin security ba za ma su jira a karanta ayan ba kamun a karanta sun aiki aki can inda gyaɗa ke yaya to amma dubi sai na umar umar ibn abdulaziz yana khalifa ya shigo masallaci cikin duhu sai ya taka kafan wani yana kwance wannan mutumin yana tashi sai ya ce a anta majinu sai ce kai kai mahaukaci ne sai ce a'a sai security suka ya ce a'a tambaya na yi ni mahaukaci ne na ce masa ya tambayin na ba shi amsa to saura kuma me ne yana ku a ciki menene naku a ciki shugaban kasa gaba ɗaya fa yanzu ko kansila ka nuna shi ka ce mai kai mahaukaci ne yanzu kaddara an yi ruwan sama waje yarin caɓe ya yi cakwaɓi da ruwan sama kina tsaye a bakin masallacin nan gwamna ya zo wucewa ko wani kansila ya zo wucewa da motansa da gudu a fantsama miki ruwa a farin hijabin ki kin isa kima motan gwamna haka ai yayi a banza sai dai a koma ta kunkuni a gefe in ga wannan matakin Allah ya isa mai dake a zuciya shi ma kina tsoron kar ya fito waje to amma duba ka gani khalifa fa Umar bin Abdulaziz duk wata daular musulunci tana karkashin sa amma wani ya ce masa kai mahaukaci ne ya ce a security suka hau kansa za su dake shi ya ce a taka shi nai sai tambaye ni kai mahaukaci ne sai na ce masa a tambaya da amsa shikenan an gama tabija lallai umar bin abdulaziz bai dace da shugabanci irin wannan zamanin ba ya fi dacewa da wancan zamanin amma yanzu kan sai a hankali allah ya samu dace daga wa afdalu min shari'atin nasara musulunci kuma ya fi shari'ar nasara allati dayya'at haqqal mujna alaihim aidan ita ma shari'ar nasara ta tozalta haƙƙin wanda aka zalunta wanda aka yi ma kuskure wanda aka zubar ma da jini fa aujabat alaihimul afu tace wai dole a yafe wa qad takunu maslahatu fil akhdhi wa inzal al uquba ba mamaki ya zama maslahar ita ce yin afu ita ce yin uquba daukan fansa ba mamaki anan maslahar take daukar fansa yanzu an gintile ma mutun yatsa ko an cire mar hannu sai ya ce dole sai ya yi afuwa ba a kyauta masa ba ko a ce shi kawai dolen dole sai ya je an ɗaufansa shi ma ba a kyauta mar ba yana iya ce ya yafe yana iya kuma duba maslaha yanzu wannan da ya cire min hannu yanzu me ya kamata a masa a cire masa hannu ko ya biya ni farashin hannuna sai duba ya gani maslaha sai a ce to a zo a yi cinikin hannun nashi sai yi lissafi ya gani ga gidanmu muna cikin talauci babana babu mahaifiyata babu ni babu yan uwana babu ya ce to yanzu abinda za a yi shine a yi cinikin hannu alkali sai lissafi a ce kowane yatsa ɗaya zai ɗauki farashi nawa sai a lissafa ɗan dalolinsa ko ɗan nerorinsa a miƙa masa a ce allah ya gyara maka hannun kan an je lahira a nan ka an riga an ci da hannun allah ya kiyaye al'akhlaku bai na ɗabi'i wa taɓabbol malam ya ce ɗabi'u da halaye tsakanin wanda ainihin ɗabi'unsa ne da kuma wanda shi zai ɗabi'antar da kansa wato mutane game da ɗabi'u in ka ga mutum ma mai ɗabi'u na gari to kai kashi biyu ne mutane akwai wanda shi ainihi haka Allah ya halicce shi yana da kyawawan ɗabi'u akwai wanda shi kuma shi zai koya ma kansa dolan dole ai kamar karatu ne yanzu ga kunin ɗalibai akwai wacce yanzu tun farko haka Allah ya kwakwalwanta tana fahimta duk abin da ta shigar yana zama akwai wacce kuma mai zati mai zai sa ta fahimta shine mai naci yi kawai dolan dole kawai sai na yi to kenan kun ga yanzu ko karatu ne in mutum in kika ce yanzu tunda Allah ya yi ni kwakwalwa ta ba ta fahimta ba zan yi ba har abada ba za ki ba to haka ɗabi'u suke in kika ce aini Allah bai yin da kyawawan ɗabi'u ba to har abada ba za ki samu kyawawan ɗabi'u ba har abada taka ba a fariya da cewa ni haka Allah ya yi ni ɗabi'u na ba su da kyau ba a fariya da wannan daidai ne kamar mutum ya ce ni aka Allah ya yi ni jahili ne ba zan taɓa yin ilimi ba to sai dai in mutum bai kwankwasa ba man daƙa futiha duk wanda ya kwankwasa kofa za a buɗe masa man khafa adlaji wa man adlaja balagal manzil duk wanda yake tsoron makara sai yayi sammako wanda ya sammako kuma zai isa da wuri saboda haka malam yace wa kama yakunu al-khuluqu dabi'atan kamar yadda dabi'a halaye yake zama dabi'a ce da Allah ke halittar mutum akai fa innahu qad yakunu kasban to ana iya samun halaye ta hanyar kokari ana iya samun ɗabi'u na gaidi ta hanyar ƙoƙari bi ma'ana ma'ana shine annal insana shi mutum ɗan adam kama ya kunu maɓubu'an alal hulukil hasanil jami kamar yadda yana iya yiwa ya zama tun farko haka Allah ya yi shi haka Allah ya halice shi da kyakkyawan ɗabi'a da ɗabi'u mai masu kyau fa innahu aidan yumkinu an yatakhallaka bil akhlaqil hasana to yana iya yiwa fa ya sabar ma kansa da kyawawan ɗabi'u an ɗariƙil kasbi an ɗariƙi kasbil ma'arufi an ɗariƙil kasbil ma'arufi wal maruna ta hanyar me ta hanyar ƙoƙarin aikata ayyuka na gari da kuma ƙoƙarin raihazal sabar ma mutum da abu da koya masa abu yanzu idan aka zo za a yi taro ko na makaranta ko na boko ko na islamiyya ko a hadda ko islamiyya za a yi sauka ko a boko za a yi speech and press giving day za a taro a raba kyaututtuka a yi wane ne za a tsara waɗanda za su gabatar da program cikin ɗalibai wannan za ta yi karatun alkur'ani wannan za ta gabatar da mukala da hausa wannan za ta yi ladabci wannan za ta yi turanci wannan za su yi drama wannan za su yi kaza wannan za su yi kaza ba su saba da shi ba abinda za a ba su na takarda bakunansu bai saba da su ba amma me ake musu raihazal ake yi a zo yau a yi gobe a sake jibi a sake har lokacin da ba lokacin makaranta ba a ce ku zo a yi bita karanta mu ji a a gyara can wajen karanta mu ji to haka ake ma kyawawan ɗabi'u raihazal ake masa mutum ya sabar ma kansa ya koya ma kansa ko da bayi da su mutane suna ganin ki suna cewa wacce bata da bata iya mu'amala ba bata iya zama da mutane ba to yi kokari ke ki sabar ma kanki iya zama da mutane yi kokari daura fuska da za a ce wacce tana da daura fuska yi kokari ki sabar ma kanki sake fuska ko da kin daura fuska in kika tuna to sake fuska ki yi murmushi ki yi yaƙe ki yi dariya ki sabar ma kanki da haka in ana ce wacce tana da hantaran yara sabar ma kanki da jawo su a jiki zaunar da su a kusa da ke wannan shine ake nufin da attaɓaɓɓuwa shine koya makai dole kawai sai kin koya koya makai kowa yanzu Allah ya, turo shi duniya ba wanda ya iya neman kuɗi lokacin da ya zo duniya Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an lokacin da Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku ba ku san komai ba ba ki san biyar da goma ba ba ki san ɗari ba ba ki san dubu ba amma ya aka yi kika sabar makanki da neman kuɗi ya aka yi tun baki iya kasuwancin ba har kika saba ya bi jikinki ya aka yi haka har kike iya juya ɗari ya koma ɗari biyu kike iya kasa kanwa da gishiri da kuka ki samo riba a sake saruwa a samo riba a sake saruwa da me ake yi da koyo ake yi koyo ake yi ai mutum yanzu ba za ki zauna ki taso ki ce ba za ki nema arziki ba ki ce ai tunda Allah ya riga ya yi ki a talaka da haka haka za ki mutu a talaka ba wanda zai da haka kowa fita yake ya je nemo maza da mata yanzu ai kowa neman kuɗi yake yi to haka ake so a dukufa wajen neman kyawawan ɗabi'u kawai dole a koya da haka malam ya ce walidhalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashajj abdul qais da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ma wani sahabinsa da ake kiran shi da ashajj abdul qais yace da shi inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah annabi ya ce ma wannan sahabin shin kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yana son su shine alhilmu wal ana haƙuri kawaici da bi a sannu sannu rashin gaggawa akan abubuwa qala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah ahuma khuluqani takhallaqtu bihima yace wayannan ɗabi'un ni na samar ma kaina am jabalanillahu alaihima ko kuma Allah ne ya halice ni da su haka Allah ya yi ni da wa'annan ɗabi'un ko kuma ni na samar ma kaina qala sai ce bal jabalaka Allahu alaihima yace Allah ne ya halice ka akan su haka Allah ya halice ka da su fa qala sai ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu ina godiya ma Allah da ya daura ni ya halice ni ya daura ni akan wasu ɗabi'u da Allah da manzansa suke su na yi godiya ma Allah kan haka kenan ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shin haka Allah ya yi ni da su ko ni na samar ma kaina kenan inda mutum baya samar ma kansa da annabi zai gaya masa ai mutum baya samar ma kansa amma sai ya ce masa haka nan Allah ya halice ka da su fa hadha dalilu ala anna al akhlaq al hamidata al fadila wannan dalili ne akan cewa kyawawan ɗabi'u ababen yabo masu falala ta kunu ɓaba'an wa ta kunu taƙabbu'an yana zama tsarin da Allah ya halicci mutum a kai mutum kuma yana iya samar makansa su lakin na ɓaba'a bila shak ah sanu minar taƙabbu sai dai ba shakka a ce asali haka halayen mutum suke masu kyau ya fi sama da wanda shi ya samar makansa li'annal khuluqal hasan saboda kyawawan ɗabi'u idza kana tabi'iyan sara sajiyatan lil insani wa tabi'atan la in ya zama dama haka Allah ya halicci mutum da su haka yake su zuciyarsa mai taushi ce shi mai taushi ce to zai zama ɗabi'arsa ya riga ya bi jinin jikinsa babu wahala la yahtaju fi mumarasatihi ila takalluf baya buƙatar sai yayi tare hazan yayi ta tilasta ma kansa yayi ta ba ma kanshi wahala baya buƙatar haka wala yahtaju fi istid'aihi ila ana'in wa mashaqqa baya buƙatar dan ya jawo makansa wayannan kyawawan dabi'un baya buƙatar wani wahala baya buƙatar takuri baya buƙatar wani abu na rashin jin daɗi wa hadha fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce yana bada ita ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wa man hurima hadha duk wanda aka haramta masa haka ya zama bayi da kyawawan dabi'u ay man hurima al-khuluqal hasan an sabili taba duk wanda aka haramta masa kyawawan ɗabi'u ya zama bayi da kyawawan ɗabi'u ya zama ba haka ɗabi'arsa take ba fa innahu yumkinuhu an yanalahu an sabili taqabbu to zai iya yi makansa gata ta hanyar ya samar makansa wa'annan ɗabi'un ta hanyar shi ya tilasta makansa dole sai ya same su wadhalika bil marunati wal muram wal mumarasa yana iya samun haka ta hanyar koyo raihazan yi yayi yau yayi gobe yau yayi gobe yi kama sanadkuru zalika insha Allah ta'ala fi ma ba'd kamar ne zamu ambace ka in Allah ya so daga baya sai malai ya ce manil afdal to wafi falala a cikin su da wanda Allah ya halicce shi da kyawawan ɗabi'u da wanda ya samar ma kansa da taimakon Allah wane ne mafi falala a cikinsu wa huna wa huna mas'alatun wahiya ayyuhuma afdal wannan mas'ala ce ita ce a cikinsu wa falala rajulun jubila ala khuluqin hamid mutumin da aka halicce shi a bisa kyawawan ɗabi'u wa rajulun yujahidu nafsahu an takhalluqi bihi da kuma mutumin da yayi kokari wajen ya samar ma kansa wannan kyawawan ɗabi'u fa ayyuhuma a'la manzilatin min al-akhir min al-akhir a cikin su wane yafi girman matsayi a cikin su yafi daraja wa naqulu jawaban ala hadhihi al-mas'ala malam yace sai mu faɗi amsa game da wannan matsalan ita ce innahu la shakka annar rajulan alladhi jubila ala al-khuluqil hasan babu shakka cewa mutumin da Allah ya halice shi a bisa kyawawan ɗabi'u akmalu min haythu takhalluqihi bidhalika yafi kamala wajen ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u wanda dama haka ɗabi'arsa take ai yafi kyau ɗabi'ar tafi masa kyau aw min haythu wujudi hadha al-khuluqil hasan fi ko ta hanyar samun wannan kyakkyawan ɗabi'an tattare da shi zai zama ya fi kamala zai zama ya fi cika li'annahu la yahtaju ila ana'in wala ila mashaqqatin fi istid'a'ihi saboda baya buƙatar wahala baya buƙatar sai yayi wahala sai yayi turjiya ya cije kafin ya samu kyawawan ɗabi'un nan wala yafutuhu fi ba'd al-amakin wal mawaqit kuma hakan ba zai kubuce masa a wasu wajaje ba domin in mutum haka dama ɗabi'arsa take tuntuni to a koyaushe haka za ka same shi iz anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa taba saboda zai zama kyakkyawan ɗabi'a ya zama ɗabi'ansa ya riga ya bi jikinsa da haka a koyaushe koyi za ka same shi cikin kyawawan ɗabi'u fa fi ayi waqatin talqahu tajiduhu hasanal khuluq a ko ina ka same shi a kowane lokaci za ka same shi da kyakkyawan ɗabi'a wafi ayi makanin talqahu tajiduhu hasanal khuluq duk inda ka same shi zaka same shi da kyakkyawan ɗabi'a wa ala ayi halin tajiduhu hasanal khuluq a ko ina ka same shi a kowane yanayi yake zaka same shi cikin kyakkyawan ɗabi'a fa huwa min hadhihi nahiyati akmalu bila shak to ta wannan bangaren kaga wannan yafi cika amma kun ga in mutum sabar makansa yake so yayi in mutum ya zama dama haka Allah ya halice shi yana da murmushi da sakin fuska da jan mutane a jiki to ko ina aka ganshi a haka za a ganshi amma in mutum sabar makansa yake so yayi to dole a wasu wajajen sai sun kubuce masa yana so ya sabar makansa da sake fuska amma shi asalinsa mulɗaɗɗen mutum ne to duk inda ka same shi a karan farko wannan murɗewan zai fara yi sai daga bayan ta tuna tukunna tukunna sai ta sake fuska bayan ta murtuke a farko saboda haka ɗabi'ar ta take sai mutane su koma suna jan baya suna jan baya suna jan baya daga baya za a iya fahimtar ta wa ammal akhar amma na biyun alladhi yujahidu nafsahu wanda yake kokari yayi jihadi da ransa ya sabar ma kansa wa yaruduha ala husnul khuluq yake rainan ransa akan kyakkyawan ɗabi'a yana rainon zuciyar akan kyakkyawan ɗabi'a fala shakka annahu yu'jaru ala zalika za a bashi lada akan haka min jihati mujahadati nafsihi saboda me shi sai yayi jihadi wa ransa yanzu abu biyu yayi tukunna sai yayi yaki da ransa tukunna kafin kuma ya kyakkyawan ɗabi'a haka yana da lada biyu kenan yana da lada biyu kamar sha'anin karatun alqur'ani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almahiru bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara annabi ya ce mutum wanda ya kware wajen karatun ƙwar'ani alaran magwani wajen karatun ƙwar'ani ranar alkiyama zai tashi tare da manya-manyan mala'iku masu karamci masu daraja sai ce wanda bai iya ba shi ma kare ya ƙasa a gwiwa wallazi ya ƙwara ulƙur'an wanda yake karatun alƙur'ani wa ya ta ta ufihi yana faɗi tashi a cikin karatun suna dambe da harufan ƙur'ani wata ran ya kada su wata ran su kada shi wata ran su faɗi tare wa huwa alaihi shaqun karatun na mar wahala tana shan wahalan karatun amma ba ta daina ba sai ce lahu ajran yana da lada biyu ga ladan haƙuri sai ya jure sai ya cije da kuma ladan karatu saboda in bai iya ba duk wanda kuma ya koyi karatun ƙur'ani shi ma sai ya yi fasin wannan matakin ko hadda mutum ya yi duk ƙwarewarka da yadda kake fahimta wata dan sai ka ji alƙur'anin ma kana karatu ka shigar ka shigar wata dan ka ji ƙur'anin kamar kai firo da shi za ka zauna ka maimaita shi ka maimaita shi ka maimaita shi in ka rufe ka ce bari in kawo sai ka ji ɗif kama an kawo ta an ɗauki sai ka ji maranka kamar in yi firo da alƙur'ani ba mamaki kuma ɗaliba ce ke a makaranta kina kawo hadda kin san kin maimaita kin maimaita amma kina zama a gaban malam umar sai hadda take zuwa shi kuma malam umar bai san gaibu ba abin da ya sani kawai in baki kawo hadda ba me kenan baki ba a gida shi ne sai ya ce malama amina je ki wanke bayan gida sai ki ji karatun ya baki haushi ni na ga wannan a kaina lokacin da yake hadda na shafe sama da rabin dare na fi rabin dare ina haddan suratul hajji na tabbatar ta zauna dam daren dam gobe za a ba da hadda ranar asabar ina zuwa na zo na shafi ɗaya biyu sai ta ɗauke na buga na buga na buga ya na malam ya nuna min ban jagara za a je kwasan kwata yan tashi na ce aka je kwasan kwata wallahi ina jan kwata ina kuka da idona saboda yanzu da sun kuya ina jan wannan ya nake ganin karatun yana dawowa yana dawowa amma shi a wajensa abin da ya sani kawai zai ce kawai an je yawo ne jiya ba a yi karatu ba bai san gaibu ba kuma bai yi laifi ba a lokacin ne na jawo shi dole to haka karatu yake da haka mutum haka zai yi ta kokari ya yi ta kokari ya yi ta kokari haka har ya koya har ya iya har ya koya har ya iya shi karatun ƙur'ani dama ba a makara masa wanda ya makara shine wanda bai fara ba shine wanda ya makara ko da shekaranki 90 in kika fara baki makara ba ko da kuwa shekaranki 20 in baki fara ba ke ce makarariya shi ba a makara masa duk inda kuma rayuwa ta kare ma mutum yana koya bai yi asara ba matsayinsa sai ya tsaya a inda ya tsaya shikenan amma aka zo ana ba da matsayi wa masu karatun alkur'ani ana ce wannan ya kawo wannan na juya izu goma ana ba shi matsayi wannan na kawo izu ashirin wannan na talatin wannan na sittin ana ba shi matsayi sai a iso kanki a ji ɗif babu sai a ce koma gefe tukunne an gama da makaranta alkur'ani sai ki ce ya ubangiji mu na sallah zalla muka samu daga alamta da kaifa zuwa nasi wai an samu alamta da kaifa zuwa nasi wai an samu karatun sallah alamtara kaifa zuwa nasu shine karatun sallah lalle wannan ba da san karatun sallah ba a ba ki san karatun sallah ba inda ka dauka alamtara kaifa zuwa nasu an samu na karatun sallah ba ka san karatun sallah ba a alamtara kaifa zuwa nasu ina hukuncin wanda yana sallah alulansa ta kare yana na alamtara kaifa zuwa nasu ina hukuncin liman na jan mutane sallah alulansa ta kare ina ke alamta da kaifa zuwa nasi ashe sai an je an koya to saboda haka ina hada mana misalai ne na so mu fahimta cewa yadda kuga ake koyon karatu haka ake koyon kyawawan ɗabi'u haka ake koyon ɗabi'u na gari daka wanda yake sabar makansa don dole sai ya koyi ɗabi'u na gari to yana da lada biyu lakinnahu min haithul kamali min haithik min haithu kamalil khuluqi anqad anqas bi kathirin min ar-rajul al-awwal sai dai ta hanyar cikin dabi'u dole zai samu na kasa sama da wancan mutumin na farko shi wanda yana da ladan kokarin sabar makansa da yake yi amma kuma wancan zai fi shi cika saboda shi wancan duk inda ka ganshi zaka same shi da kyawawan dabi'u wannan kuma koda yayi kokarin sabar makansa to wannan mummunan dabi'an san sai ta bayyana wannan mummunan ɗabi'an ta na raina mutane dole sai ya bayyana fa'iza ruziƙal insanul khuliqaini jami'an in aka saba in aka azulta ma mutum aka bashi wannan ɗabi'u guda biyu taba'an wa taɓabbu'an ya zama ɗabi'arsa ce kuma yana ƙoƙarin koyan wani dama haka Allah ya ji da kyawawan ɗabi'u kuma yana ƙoƙarin koya ma kansa wasu kana zalika aka malto sai ya fi kamala sai ya fi cika fal aqsamu arba'a mutane ta hanyar ɗabi'u sun kasu kashi hudu na farko shine man hurima husnul khuluqi tab'an wa tatabbu'an wanda aka haramta masa kyawawan ɗabi'a asali bayi da shi sannan an haramta masa koya ta wannan shine asararri bayi da ɗabi'u kuma bayi koyon ɗabi'u haka duk wanda zai zauna da shi to ba zai faɗi ɗabi ba zai faɗi magana mai kyau a kansa ba na biyu man hurimahu tab'an la tatabbu'an akwai wanda shi kuma an haramta masa kyawawan ɗabi'u asalinsa ba a yi shi da kyawawan ɗabi'u ba amma ba haramta masa koya ba haramtawa na ba ana ce haramun yayi akwai zunubi ba a'a ba wato Allah bai shirin da shi zuwa ga ya koya ba na uku shine marruziqahu tab'an la taqabbu'an akwai wanda kuma Allah ya bashi kyawawan ɗabi'u ne haka Allah ya yi shi ba wai shi ya samar ma kansa ba akwai na hudu na ƙarshe man ruziqahu tab'an wa tatabbu'an wanda shi dama haka Allah ya yi shi gashi yana da kyawawan dabi'u kuma yana kokarin koya ma kansa wasu wala shakka anna al-qism ar-rabi' afdal babu shakka wannan na hudun yafi falala li'annahu jama'a bayna at-tab'i wa tatabbu wa tatabbu'i fi husn al-khuluq saboda me ya riga ya sabar ma kansa ya hada tsakanin wato dama yana da kyakkyawan dabi'a sannan kuma yana kokarin me yana kokarin koya yanda bahaushe ke cewa in kana da kyau ka kara da me ka kara da wanka to haka nan ya iya kuma Allah ya yi shi da kyawawan ɗabi'u kuma yana kokarin koya ko kuɗi ne Allah ya mutum da Allah ya mutum da kashin arziki ka taso ka ga gidanku da kuɗi kai ma me zaka yi zama zaka yi kai ma yaka ba zama ne ma gashi a gida ga kuma kai ma kana me kana kasuwa in na gida ya kare akwai naka a kasuwa tare da cewa su kyawawan ɗabi'u ba su karewa in Allah ya azurta mutum da shi haka ana so mutum ya siffanta da kyawawan ɗabi'u kar mutum ya zama mai mummunan ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa almu'minu ya alifu wa yu'laf wala khayra fi man la ya alifu wa la yu'laf mumini wato yana iya zama da mutane cikin haɗin kai da kwanciyar hankali mumini ya iya zama da mutane za a zauna lafiya da shi shi ma zai zauna lafiya da mutane amma wanda bai iya zama da mutane ba kuma ba a iya zama da shi to wannan ba alheri ta tare da shi to shi yasa shi mumini ma yake son ya dinga cakuduwa da mutane saboda ya koyi kyakkyawan ɗabi'a a masa yayi hakuri saboda duk in kai nesa da mutane ladan kyakkyawan ɗabi'a zai bace maka amma in kana kusa da mutane sakin fuska murmushi yin hakuri in an yi maka nuna kau da kai kawaici wannan duka kyawun ɗabi'u ne da ba a samun su sai ana zama da mutane yanzu na zauna a nan ni kaɗai na rufe kaina da wazan yi haƙuri ma zan sake ma fuska in na zauna a cikin nan sto ɗin na rufe kaina sai kuma aka leƙo ta wannan can aka gani ina yaƙe ina dariya ni kaɗai na ya kamata a ce a yi waya a tawo da ambulance daga asibiti a zo a tafi da wannan bawan Allah din ya zauce to amma sai an zauna da mutane tukunna a nan ne ake koyon haƙuri a nan ne ake koyon kyawawan ɗabi'u a nan ne ake koyon murmushi a nan ne ake koyon sakin fuska har a samu ladan kyawawan ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'mini alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake zama da mutane yake cakuduwa da mutane yafi alkhairi kuma yake haƙuri da cutarwansu ya fi alkhairi sama da wanda yake baya zama da mutane baya kuma haƙuri da cutarwansu mutum ya shiga cikin mutane ya gauraye da mutane a cutar da shi ya haƙura a zage shi ya yi haƙuri a mutsine shi ya yi haƙuri ya fi alkhairi sama da mutum ya ja baya ya naɗe hannunsa ya ja gefe daga cikin mutane wannan ya fi falala ya fi alheri allah ta'ala ya samu dace allah ya samu zama masu kyawawan ɗabi'u allah ya mana albarka baki daya abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن أخلاقنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته